الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 16 ga watan al-muharram shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma shida ga watan goma shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na
Allah ta shi da musulunci sai ya fito amma matan da yaran su shi ba sai fito da kuma sake arman mata guda kuma sai Allah ka ga rayuwar shi a cikin musulunci ya ne gara ma a cikin mata da
wai misali mutum ne yana matsayin kirista kuma yana aure da mata hudu sai musulunta amma su matan ba su musulunta ba kuma bayan haka sai ya sake auren wasu mata guda biyu menene matsayin waɗannan mata biyu da ya aura daga baya haramun ne kwata-kwata baya halatta an gane kun domin shi musulmi Allah ya halatta masa auren mace hudu baya halatta ya dora akan hudu kuma shi musulmi yana halatta ya auri mace wadda take kirista kirista ita ce baya halatta wato wannan musulma ce baya halatta a aura ma kirista amma shi musulmi yana iya auren mace wadda take ba kitabiya ba yahudiya ko ba nasariya don haka waɗannan hudun waɗanda ba su musulunta ba suna matsayin kirista matsayin matan shi suke bai ya halatta ya ƙara wata mata a kansu don haka waɗannan mata da ya aura daga baya ba matan shi ba ne ba dole za a buɗe wannan aure na'am
ya zo da ƙarshe suna ba sha'awa sai ya ƙara ba su samu yi gaya musu kuma sai sa shi kasa kamar kaka ba shi da rola ya musu sallah ya zo ƙarshe eh na'am ya ƙara ba musu sallah shi ne ba kuma ya daga ba shi ya sa shi ya ƙara su da wai misali mutum ne ya limanci jama'a alhali ba shi da arwalla sai da aka kusa gama sallah ya tuna ba shi da arwalla amma sai ya ki janyo wani ya mayar da shi ya cika ma jama'a sallah sai ya ci gaba ya ida sallar sannan da aka gama shi je ya arwallaye su sallar su ta yi ba maganar su sake amma shi dole sai ya sake sallah saboda ita ne sharaɗin sallah shine arwalla kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaffa don haka a nan kuma babban kuskure na shi da yake janyo wani ya cika ma jama'a sallah shi ne kuskuren shi ana lokacin da ya tabbatar da ba shi da arwalla to dole zai fita ya janyo wani menene dalilin cewa sallar su ta yi akwai hadisi a cikin almuwadda ta al'imamu malik umar allah ya kara masa yadda ya limanci jama'a halin yana da janaba kuma ya manta da janaba sai bayan an gama sallah umar ya tuna cewa yana da janaba ya je wanka ya sake sallah amma sauran jama'a ba wanda ya sake sallah don haka dai a takaice su sallar su sallah ce ingantacciya na'am wai fadar mai akdari da yake cewa wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir duk wanda ya salla da gangan ba tare da arwalla ba ya kafirta wannan haka ne domin duk wanda ya halatta haram ya kafirta saboda yin sallah ba tare da arwalla ba haramu an gane ku sai da uzuri duk wanda ya yi sallah ba arwalla da gangan ya san da cewa sallah ba ta inganta sai da arwala ya yi sallah ba tare da arwala ba ta wannan ya kafirta domin ya halitta abin da Allah ya haramta da ai shi ma kayyadewa cewa yi amida da ganganci ke na'am a ranar juma'a babu wani adadi game da nafilfili idan mutum ya zo masallacin juma'a kafin zawar liman kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce maza Allah ya ce wa sallama kutiba lahu ya sallaci iya abin da aka kaddara masa zai iya sallata akan wannan gaba malamai suka ce idan mutum ya zo masallacin juma'a a ranar juma'a zai yi ta nafilfilinsa ya raka'a biyu ya salamce ya biyu ya salamce har a kai lokacin da liman zai fito in liman ya fito ya hau mimbari domin yin kuduwa to dole ya dakatar wannan yana tabbatar da ba su da adadi na wai game da tasu'a da ashura shin bayan azumi akwai wani abu wanda ya tabbata a sunna babu abin da ya tabbata a sunna illa azumi abubuwa da yawa da ake badawa na fa'idodi na wasu na filfili da wani sanya kwalli da wani canza abinci da wasu addu'o'i na musamman da wasu raka'o'i da ake yi a lokacin wallaha da wani shafar kan maraya da sauransu waɗannan duka ba su da asali a cikin addini iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta mana game da ranar Ashura da tasowa shine yin azumi kawai shine iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karanta da mu don haka duk wasu abubuwa na ibada da aka keɓance su da waɗannan ranaku bid'a ne kwata-kwata baya halitta kuma ita rana ashura rana ce wadda take idin 'yan shi'a wanda su a wajensu ta fi rana arafa ta fi rana arafa kima a wajensu inda suke rayar da ita duk da cewa mun ce tafi ranar arafa a wajen su wai yadda suka kula da ita suke ba ta mahimmanci ya rana arafa duk da cewa su rana ce wadda suke bayyana wai bakin cikinsu da damuwarsu akan kisan da aka ma Hussein shi ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ga suna yanka jikinsu da wukake jini yana zuba wai da kudirin cewa duk wanda jininsa ya diga a wannan yini domin nuna damuwa da ɓacin rai game da kisan da aka ma Husaini to wuta ba za ta ci naman shi a ranar kiyama wai suna zubar da jinanansu ne akan fansa da beli ta Husaini to don haka duk wanda yake da hankali ya san wannan ba addini ba duk babu addinin da zai umarce ka cewa ka yanka jikinka jini ya ringa zuba wannan ya yi hannun riga da musulunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna cikin kitabul mazalim kitabul mazalim mun tsaya ƙarshen babi na ashirin da biyar baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncin shine gina ɗaki ma'ana mutum ya yi tsoro hakanan ko mutum ya yi bini kamar yadda bayani ya gabata hadisi ne mai tsawo hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda wanda malin ya zo da shi a ƙarƙashin baba wanda makasudin zawa da hadisin gaba ɗayansa saboda wato gabar da umar allah ya kara masa yadda lokacin da ya zo gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo ya tambaya ina manzan allah sallallahu alaihi wasallam aka ba shi labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kaurace ma iyalinsa wato ya koma kan wata mashruba in aka ce mashruba wato wuri ne ake yi maɗaukaki a kafa itace sai a ya zamanto kamar beni ne wuri ne wanda yake na hutawa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma nan ya ci gaba da zama ya yi alkawalin sai ya yi wata guda to shine umar Allah ya kara masa yadda lokacin da ya zo wannan gu ya nemi izini har kusan su uku a karo na uku aka ba shi izinin cewa ya shigo umar ya hau da ya hau wannan uku sai ya hango gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai ya ga irin yanayin da ake ciki game da gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu wasu kaya na alatu ma'ana na tarkace na duniya Umar sai yake faɗa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa udullaha fali wasi ala ummati ya rasulullahi ka roki Allah ya yalwata ma al'ummarka ya ce fa inna farisa wa ruma wusti'a alaihim gaya wato farisawa da rumawa ya ce an yalwata musu wa uɗu duniya an ba su komai na rayuwar duniya wa hum la ya'buduna Allah alhali kuma ba sa bautar Allah manzo Allah a lokacin nan yana kishin gide manzo Allah sai yake fada ga Umar yace a wa fi shakkin anta yawna al-khaffaf ya ce shin ko kana cikin kokonto ne ya kai umar game da wannan addini amsa shine a'a sai ya ce ula'ika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayati dunya yace waɗannan wasu jama'a ne wanda aka gaggauta musu jin daɗin su tun a nan rayuwar duniya an gane ko domin shi duk wanda ya kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala to iya jin daɗinsa shine rayuwar duniya yana mutuwa babu abin da zai biyo baya face azabar Allah kuma wannan azabar Allah da zai hadu da ita za ta mantar da shi duk wani jin daɗi da ya a rayuwarsa ta duniya shine can ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul ahqaf wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها Ubangiji ta'ala ya ce ba su labarin ranar da ake bujiro da waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu alan nari wato ga wutar jahannama za a faɗa gare su don yi musu Allah wadai a ce da su a zahabtun tsaye ba ci kun fi hayati kuma duniya kun tafiyar da duk wani jin daɗinku a rayuwar duniya wasu ta'atun biha kun ji daɗi da ita don haka a yau za a sakauta muku da azaba ta wulakanci a sababin abin da kuka kasance kuna aikatawa na miyagun ayyuka a rayuwar to don haka a nan abin da muke so mu gane wato wani wuri ne wanda ake kiran shi mashruba itace ne ake kafawa manya-manyan itace sai a jera itace sai a yi ɗaki ne a can sama domin shan iska shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kaurace ma iyalinsa ya koma wannan wuri wanda sai an taka mata takara ake hawa to wannan yana tabbatar da halaccin yin bene amma sharadi malamai suka ce ya zamanto babu tsinkayi game da al'aura ta gidajen mutane an gane ko dole ne a yi kokari a kare kar ka buɗe taga daidai da gidajen mutane in ma kuma ka buɗa to ya zamanto da sharaɗi malamai suka ce dole ya zamanto ka kiyaye wannan shine a ka'ida saboda shi musulunci addini ne wanda ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa don haka abin da ya dace in har za ka buɗe taga daidai da gidajen mutane to ya zamanto tagar ta wuce tsawon mutum kenan ya zamanto kamar saman lanto inda in an leka sai dai in takanas ne amma haka kai ba za ka hango wani shi ba zai hango ka ba amma na haka ka buɗa yadda komai abin da yake gidajen mutane yana bayyana gare ka wannan kwata-kwata bai halatta an gane ko shi ne kenan a nan ka'idar da sharaɗin da malamai suka yi bayani a kan shi to shi ne makasudin zawwa da hadisin za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب من عقد بعيره على البلاط أو باب المسجد قال حدثنا مسلم وابن إبراهيم قال حدثنا أبو عكيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي أنه قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جملك فخرج فجعل يضيف بالجمل قال الجمل والثمن لك malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya ɗaure wato raƙuminsa alal bala wato akan wato daɗe idan aka ce bala shine kenan wanda a hausance ake ce wannan a turance ake ce mishi fabi ko kuma ka ce karo shine ake kira da bala wanda tun a wancan lokaci akan sassaƙe dutse duwatsu akan sassaƙe dutse sai ya zamanto a jera shi a gina shi akan ƙasa yanda ko ruwa ya zo kawai gangarewa zai yi kamar yanda ake yin fabi kenan a yau din ma a yi na siminti ko a yi na dutse ko kuma karo duka gaba ɗaya shine ake kiran shi da bala'u to shine anan malam yayi babi game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da ya daura raƙuminsa alal bala'u kenan akan duk da cewa a Hausa sai dai mu ce masa daɗe an gane ko da yake abu ne wanda yake wannan duk da cewa dai ba mu san sunan shi dai a hausa sai dai mu ce daɓe in aka ce daɓe shi ne wuri da za a daɓe shi a maida shi a yi diburke shi kenan in ma ya kasance daɓe da ake zawa a sanya jan gargari ko a sanya kwalta ko a zo a yi na duwatsu ko a yi na siminti shi ne ake nihi da daɓe a hausa shi ne ce wanda wato abin da ya zo na hukuncin mutumin da ya ɗaura raƙuminsa alal bala'i wato akan wani dafi ya ce au babil masjid ko kuma kofar masallaci shin ya yi abin da bai dace ba ko kuma ya aikata abin da ya halatta shi ne kenan a nan malin ya yi babi na musamman shi ne anan sai zo mana da hadisin jabir ibn abdullah Allah ya kara musu yarda ke cewa dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-masjida fa dakhaltu ilayhi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci ni ma sai na shiga zuwa gare shi wannan ku bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga wani bulaguran sa wanda kasancewar yana daga cikin al'ada da dabi'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya dawo daga bulaguro yakan fara da masallaci ya raka'a biyu da sauna masu sannu da zuwa su zo su mai sannu da zuwa shine da aka dawo daga bulaguran shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga masallaci kamar yadda ya saba yau da gobe don haka malamai suka ce sunna ce ta matafiyi idan ya dawo daga bulaguro ya fara da masallaci ya nafila raka abin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi shine Jabir ya ce fadakantu ilaihi sai na shiga gunsa wa aqadtu al-jamala fi nahiyati al-balaq yace sai na daure raƙumi na wato a gefen wannan dabe wanda ke bakin kofar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kofar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi dabe na dutse an gane ko shine fabe ne na dutse aka yi aka jera shine jabir yace da nazo sai na daure raƙumin nawa anan lafazin wa aqaltu an ciro shi ne daga al-iqal al-iqal ita ce igiya da ake sama raƙumi ake shanye da ita wanda ake daurewa kenan idan ana buƙatar sai da shi shi ne yace wa aqaltu al-jamala ko kuma wannan wanda ake dabaibaye shi dabaibayi da ake masa ke shi ne yace an gane ko dabaibayi shine ake kira da iqal shine sai an gane shine asalin kenan wannan wato dan bakin wannan kin da larabawa suke sanyawa a kai wanda ake ce mishi ikala wanda suke dorawa kan kirani asali kamar yadda wani malamin mu ya faɗa ya ce larabawa al'adarsu da baibayi idan mutum zai haura kuma sai sa da ya dora da baibayin a kan shi duk inda ya tsaya sai ya ɗauko wani da baibayin sai ya kulle rakumin shi ya shiga sha'anin shi to shi ne kuma sai aka waye gari abin ya koma kayan ado asalin shi amma da baibayi shi ya sa sunan bai canza ba har yau ikada ake ce mishi to shi ne ce wa aqalatul jamala yace sai na daure raƙumin nawa fi nahiyatil balafi yace a gefen wannan dafi wato na masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga mafi yawan su kowa yana sawa amma galibi a yadda na sani malaman saudiya in dai malamai ne su ba sa sawa yawancinsu sai dai kamar malamin da kamar yana daga cikin dai waɗanda suke abubuwa na wayewa na zamani kamar wannan ginsu amma su galibi malamai ba sa sa su musamman manyan malaman su da wuya za ka ga malami ya dora shi wannan shi ne sai ya ce fakultu sai na ci haza jamaluk ya rasulallah wannan raƙumin naka ne fakharaja sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga cikin masallacin faja'ala yudifu bil jamal manzon Allah ya hadu yana kewaye raƙumin yana kewaye raƙumin yana kallon sa qala sai manzon Allah ya faɗa ga Jabir sai ya ce al jamal wa thamanu lak yace raƙumin da kuɗin gaba ɗaya naka ne an baka wannan ku kasancewar hadisi ne mai tsawo kamar yadda ya gabata ana cikin tafiya wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hanyar dawowarsa daga wani bulaguro da aka yi to raƙumin jabir Allah ya ƙara masa yadda raƙumin sai kasa jabir yake cewa wallahi na kusa na fita daga sha'anin raƙumin na bar shi ma ya shiga daji da taho a ƙafa saboda akan baro shi a can bayan raƙumin ya kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma galibi al'adarsa da ɗabi'arsa in ana cikin tafiya to jama'a su sukan yi gaba shi yake komawa baya hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ana tafiya jama'a su shiga gaba shi a baya saboda wanda ya kasa a taimaka masa an gane ko wanda ya kasa a taimaka masa kenan a yi gaba da shi maimakon a ce shi shugaba ya shiga gaba jama'a sun biyo baya kaga duk wanda ya kasa to wane ne zai tsaya masa amma shi shugaba dole za a yi jiran shi to dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tarar da Jabir sai yake tambaye shi me ya faru sai yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin cewa raƙumin sa ne ya kasa a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya dauki wata wani kirhu wata yar bulala manzo Allah ya bugi raƙumin da ya bugi raƙumin raƙumin sai ya kwashi wani kuzari fiye da yadda aka sani sai ya zamanto da raƙumin jabir shi ake jira sai ya zamanto da jabir shi yake gaba kuma yana jiran jama'a wannan wata mu'ujiza ce ta musamman bugon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma raƙumin kawai sai ya kwashi wani kuzari wanda yake na musamman to a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa ga Jabir sai ya ce Jabir shin zuwa ka zaka iya sayar min da raƙumin naka ko zaka iya sayar min da shi a nan malamai suka ce dalilin da yake nuna cewa ba sai mutum ya daga kayan shi ya tallata ba in kana buƙatar abu ka gani a wajen mutum kana iya neman cewa ya siyar maka in yana buƙatar siyarwa ya siyar ma in baya buƙatar siyarwa ya ce maka ba na saida ba ne da haka manzo Allah sai ya faɗa ga Jabir ya ce kana iya zaka iya sai mun da raƙum kuma manzo Allah ya ce mishi zaka iya sai mun da shi ukiya Jabir ya ce a ban sayar ba manzo Allah ya ringa karawa har aka kai gwalgwadon yanda shi Jabir ya gamsu ya sayar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to na sayar maka shi kaza amma sharaɗi ba zan baka raƙumin sai mun isa gida madina wanda wannan yana nuna mana halaccin idan ka sayar da abu kana iya tugewa wani amfani da za ka yi da shi zuwa wani lokaci za ku iya cinikin babur ka sayar ma mutum ka ce masa to amma fa ba zan baka shi ba yanzu sai nan da zuwa sati guda domin ina da wasu bukatu da zan ina da wani uzuri da haka a nan ya masa sharaɗin cewa ba zan baka raƙumin ba na siyar maka amma ba zan baka ba sai min isa gida madina manzo Allah ya ce ba laifi to lokacin da aka iso gida madina shine anan Jabir Allah ya ƙara masa yadda ya janyo raƙumin ya zo da shi kamar yadda ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alƙawari da ya zo sai ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin masallacinsa a lokacin nan jabir ya sauka daga kan raƙumin ya ɗaure shi akan wannan dabi wanda yake ƙofar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dabi ne wanda yake da dutse a lokacin nan sai ya shiga cikin masallacin sai ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga raƙumin naka na zo da shi to a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito ya haɗu ya zagaya ya ringa kewaye raƙumin yana kallon shi kuma tare da cewa kamar yadda yake cikin riwayar manzan Allah ya sa Bilal ya ce ya auna ma Jabir wato gwargwadon iya abinda aka yi alkawari da shi na cinikin da aka yi kina ya auna masa wannan zinarin shi kina wannan ya bashi na azurfa shine ukiya an gane ko manzan Allah ya ce a je a auna mishi kudin shi a bashi to a lokacin nan Jabir har ya juya baya sai manzan Allah ya ce ku je ku dawo da shi da aka je aka faɗa ma jabir aka ce manzan Allah ya ce ka dawo jabir a cikin tunaninsa sai ce yanzu haka wacce zai yawar mun rabu to a lokacin nan da ya dawo sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake jingina shi ce jabir shin kana ganin ko na latsa ka ne na amshi ma rakumi jabir ya ce a manzan Allah sai ce masa aljamalu wa samanu laka jara kuminka da kudin duka an baka wannan wani salo ne na taimaka ma mabukaci kenan ta wata hanya wadda take ta daban inda kasancewar haka kawai kudi za a dauka a bashi wani ma sai ya zaburo ya ce shi ma a bashi wani ya zaburo ya ce shi ma a bashi amma hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Jabir yana cikin bukata baya mahaifinsa ya mutu ya bar shi da nauyin bashi kuma ya bar shi wato da yan uwa mata wajen ya'ya tara waɗanda suke kanin jabir kuma duka jabir shi yake dauke da nauyinsu to a lokacin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nihin ya taimaka masa sai wannan hikima ya tsaye raƙumin shi kuma ya bar masa raƙumin kuma aka wata kuɗin da raƙumin gaba ɗaya aka ba shi shi ne ya ce aljamalu wa samanu laka manzo Allah ya ce raƙumin da kuɗin duka naka ne ke ka an baka don haka a takaice dai a shahida a nan shi ne da ya ce wa aqaltul jamala fi nahiyatil balagh wato na na daure raƙumin a gefen daɓe na dutse a wanda yake kofar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice wannan hadisi yana nuna mana halarcin ka zo ka daure wata dabbar ka an gane ko akan daɓe wanda yake na dutse ko na siminti ko karo da sauran shi matukar dai babu cutarwa in dai babu cutarwa wannan ba laifi bane ba ba laifi ba ne ka zo ka ɗaure shi akan irin waɗannan wurare kamar yadda a nan ya ɗaure shi akan wannan daɓe na dutse na ƙofar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma matukar akwai cutarwa to baya halatta babul wuqufi wal bawli inda subadati qawm qala haddathana sulaiman ibn harb عن شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن منصور وابن المؤتمر عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال ر- لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سبادة قوم فبال قائما wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin tsayuwa wato ko yin bawali inda su ba ta kaune wato abun shara ta wasu jama'a idan aka ce su baba wato shine juji kenan bola kenan inda ake kawo shara a tara shine ake kira da su bata wanda al'adar larabawa kowa a kofar gidansa yakan ɗan keɓanci wani mahalli domin tara shara in ta taru kuma a kwashe a kai ta canje shi an gane ko haka ka'ida kamar yadda ƙasashen da suka ci gaba duk kofar gida za ka samu kwandon shara na roba akan ajiye shi wanda kuma in ya taru sai a ɗauka a kai kwandon shara babba daga nan kuma kwandon shara mota ta zo ta ɗauka ta kai shi canje to su a al'adarsu haka ake yi a gaban gida sai mutum ya samu wani gefe a cikin gidansa sai ya keɓance shi domin tara shara shine ake kira da subada shine a nan kuzaifa ibn yaman allah ya kara musu yadda yake cewa tabbas na ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma cewa tabbas manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya jima shara ta wasu jama'a fa bala qa'iman manzon Allah yayi bawali a tsaye yayi bawali a tsaye a wannan shara malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana halaccin wato mutum ya je yayi bawali wato a shara ko da cewa sharar ta wasu jama'a ce ta daban kofar gidan wasu wasu jama'a ne waɗanda suka keɓanci wurin domin zuba shara ba laifi ba ne ba an gane ko koda ta kasance kenan ta ainihin wasu jama'a ce me yasa saboda dama wuri ne wanda an keɓance shi an tanade shi ne domin zuba kazanta shi ko bawali daman kazanta ne na jasa ne kenan yin haka ba wani zalunci ba ne ba baka shiga haƙƙin jama'a ba in dai wuri ne wanda suka zo suka keɓance shi domin tara shara idan mutum ya je bawali a gun ba laifi ba ne kamar yadda anan shi huzaifa Allah ya kara masa yadda cewa laqad atan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama subabata qawli yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je masharar wasu jama'a fa bada qa'iman manzon Allah yayi bawali a tsaye wanda hadisin ya gabata yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da halaccin yin bawali a tsaye yin bawali a tsaye halak ne an gane ko karka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bawali a tsaye don haka yin bawali a tsaye sunna ne a a abin da yake tabbatarwa halacci musamman in ya kasance gu ne wanda yake na kazanta don haka hadisin aisha Allah ikara mata yadda da take cewa duk wanda ya baku labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na bawali a tsaye kar ku gaskata shi tace manzan Allah baya bawali sai a zaune wannan tana ba da labari ne ga iya abin da ta sani da haka malamai suka ce iya abin da ta sani ne ita kullum tana tare da shi a cikin gida amma shi wannan yana tare da shi ne shi huzaifa ibn yaman shi ma abin da ya sani ne ba da labari maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wani jibji maza Allah ya hori ya tsaye galibin kusan bawali maza Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tsugunna amma in ya kama yi a tsayin ba laifi ba ne ba kamar yadda a wannan hadisi yake tabbatar mana kuma akwai wani hadisi wanda umar allah ya kara masa yadda yake cewa maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ganni ina bawali a tsaye sai yake cewa ya umar kar ka koma yin bawali a tsaye umar yake cewa to ran da maza allah sallallahu alaihi wasallama ya hane ni game da yin bawali a tsaye ce ban koma yi ba wannan hadisi bai inganta ba wannan hadisi bai inganta ba don haka dai a takaice yin bawali a tsaye halakli amma a nan mutum ya kiyaye game da wato al'adar jama'ar da mutum yake rayuwa a cikinsu kaga idan ka ɗauka a cikin hausawa ba wanda ke yin bawali a tsaye sai arne inda ya ga mutum yana bawali a tsaye arne to don haka karkai abin da za a turunce ka an gane ko karka yi abin da za a tuce ka amma in ya kama ba laifi bane ko mutum ne babu mana aka zala gusna wa ma yu'zin nasa fi tariqi farama bihi قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي عن سمي هو مو... عن سمي عن أبي صالح هو ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin mutumin da wato ya ɗauki reshen wata itaciya an gane ko mai kaya wa ma yi nas da duk abin da ke cutar da jama'a kamar wata kwalba ko abin da ya kama da haka fit wato gabarin hanya farama bihi ya jefar da shi kamar ka ɗauke kaga wani reshe na itaciya ma'ana ne kaya daga kan hanyar jama'a suke wucewa wa ma yu'dhin nas da abin da ke cutar da jama'a yana daga cikin abin da ke cutar da jama'a ko wani dutse wanda wani yaka iya tuntube da shi ko wata kwalba ko wata kusa ko wani langa-langa da duk abin da ya kama da haka mutum ya ɗauke sai jefar da shi ya maida shi gefe to idan ka yi haka ka yi zalunci ko ba ka yi zalunci ba ma'ana da ka ɗauke sai ka jefa shi gefe kenan ka ɗauke shi daga kan hanyar da jama'a take wucewa to shi ne a nan malam sai ya zo da hadisin da wato abu huraira allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa bainama rajulun yamshi bi tsari manzon allah ya ce yayin da wani mutum na tafiya akan hanya waje da kusna shaukin sai ya samu reshen wata itaciya mai kaya ala wato akan hanya ta jama'a sai ya ga wata itaciya wani reshen itaciya mai kaya akan hanya ba aka zahu sai ya ɗauke wannan reshen itaciyar mai kaya sai ya jefar da shi ya maida shi gefe ba shakar Allahu lahu ubangiji ta'ala ya gode masa akan wannan aiki da ya ma'ana Allah ya karba aikin fa gafara lahu ubangiji ta'ala ya gafarta masa a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa laqad ra'aytuhu yataqallabu fi dhilaliha fi dhilliha yani fi janna manzo Allah yace tabbas yace na ganshi wato yana jijjuyawa a cikin inuwarta a cikin gidan aljanna ma'ana yana jijjuyawa yana kai kawo a sababin wannan reshin itaciya da ya dauke mai kaya daga kan hanyar jama'a don kada wani ya taka ubangiji ta'ala ya karɓi wannan aikin ya sa kauta masa da gidan aljanna to don haka wannan hadisi yana nuna mana wato kasancewar idan mutum ya dauke wani abu wanda zai cutar da jama'a daga kan hanya ya maida shi gefe kamar jikin katangar wani to wannan bai yi zalunci ba an gane ko bai shiga haƙƙin jama bai shiga haƙƙin wannan wanda ya kawo kusan kofar gidan shi ya ajiye ma'ana ka ɗauka ka mai da gefe ka ɗauke shi daga kan hanya don kar wani ya taka to wannan ba laifi ba ne saboda a nan ɗaukewa ya yi sannan sai mai da shi gefe shi ne ce wato fa aka zahu shi ne yake cewa waje da usna shaukin ala bariki fa aka zahu sai ya ɗauke shi da ya ɗauke shi kenan gefe ya mai da shi don haka a takaice shi wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana cewa shi aiki na lada ko mun kankantar shi kada mutum ya rena kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka kankantar wani aiki na alkhairi ko mun kan ko mun kadange shi kar ka kankantar shi ka wulakanta shi yi kokari ka aikata baka san aikin da zai fitar da kai a gobe kiyama yanzu gaye shi wannan bawan Allah a cikin dukkan ayyukan shi da ya aikata gaya wannan abin da zai cutar da jama'a daga kan hanya da ya ɗauke shi ne aikin da Allah ya karba a sababin shi Allah ya gafarta mishi kai shi aljanna wanda kuma makamancin haka gaya karo ce daga cikin banu isra'il wanda kishirwa ta kuro ta ta zo ta ga wata rijiya ta shiga ta sha ruwa ta koshi da ta fito sai ta ga wani kare a bakin rijiyar yana kartan ƙasa saboda tsananin kishirwa damshin da yake bakin rijiya yake ci ta tausaya masa ta koma shiga cikin rijiyar ta hudda hufinta ta ci koshi da ruwa ta rike da bakinta ta hayo ta shayar da wannan kare Allah ya karba aikinta ya gafarta mata ya kai ta aljanna to haka aiki na zunubi shi ma ba a daina shi ko mun kankanta shi ba san aikin da zai iya zame ma mutum sababin halaka a gobe kiyama aiki na zunubi ko mun kankanta shi shi ma ba a daina shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa yake cewa dakhala timra'atun nara fi hirra wata mata ta shiga wutar jahannama a sababin wata mage manzon Allah ya ce da ta ɗaure wannan mage ba ta ba ta ci ba ta ba ta sha kuma ba ta sake ta ba ta je ta nemi abincinta da kanta har magen ta mutu a sababin wannan aiki da ta yi ubangiji ta ala ya shigar da ita wuta tana ganin cewa kyanwa ce ba ta kai komai ba ta ɗaure ta kawai ba ta ba ta ci ba ta ba ta sha kuma ba ta sake ta ba ta je ta nemi abincinta da kanta har ta mutu don haka anan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainama rajulun yake cewa yayin da wani mutum yamshi bi dariqin na tafiya akan hanya waje da husna shauki wato sai ya samu reshen wata itaciya mai kaya ala tariq wato akan hanyar da jama'a ke wucewa fa akhadahu sai ya dauke wannan reshen itaciya ya maida gefe fa shakara Allah lahu ubangiji ta'ala ya gode masa ma'ana ya karba aikin nasa fa gafara lahu ubangiji ta'ala ya gafarta masa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a cikin hadisi ingantacce nisanta abin da zai cutar da jama'a ga barin hanya akwai ladan sadaka duk abin da zai iya cutar da jama'a idan ka janye shi daga kan hanya to kana da ladan sadaka misali ko ruwa ne akan hanya wanda yana iya watsu ma jama'a masu wucewa ko kuma duk wanda ya zo sai da wahala sai ya kauce kai kokarin binne shi to kana da ladan sadaka to ina ga wanda zai zo ya gyara hanyar da jama'a za su ringa wucewa su ji daɗin wucewa yana da ladan sadaka wannan yana daga cikin kuma sadaka jariya har zuwa kiyama duk wanda ya rayar da hanya jama'a suna wucewa suna bi suna wucewa to yana da ladan sadaka har zuwa kiyama kamar hanya wadda take da zarmu ko wasu abubuwa ka zo ka gyara hanyar ka daɗe ta ko kai kwanta jama'a suna bi to wannan kana da ladan gyara wannan hanya har zuwa kiyama yana daga cikin sadaka wadda take jariya باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان وترك منها للطريق سبعة أذرع قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن إكرمة هو مولى بن عباس أنه قال سميت أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan jama'a suka yi saɓani game da babbar hanya almita wadda jama'a suke kai kawo idan aka ce a ɗariƙul mita hanyar da jama'a sukan yi shige da fice suna kai kawo hanyar da ake yawan bi lafazin almita an ciro shi ne daga al'itiyana al'itiyana shi ne zuwa da zawa kenan kai kawo to idan jama'a suka yi saɓani ga irin wannan hanya wadda jama'a sukan yawan tabi shine sai malam ya fassara mana yace wahiyar rahaba takunu bainar ɗari wato shine balbali wanda ke kasancewa tsakanin titi kai ga gidanka shi ga gidan shi kuma akwai wani fili tsakanin titi da inda jama'a suke ne sai aka yi sabani kai kana so ka matso ka gina shi ma so yake ya matso ya gine wannan gaban gidansa to aka yi sabani kai in ka matso ka matse hanya shi ya matso ya matse hanya to yaya ya kamata a yi shi ne malam ya ce sun mayuridu ahalu hal buniya ma'abuta wannan titi sai suke nihin wato gine gaban gidansu wannan balbalin kowa so yake ya masu malam ya ce faturi kamin halin ɗariƙi saba'atu azu sai aka bar ma hanya wato kamu bakwai idan aka yi haka ya yi ko bai yi ba idan aka ce zira'i shine haka kenan daga nan gwiwar hannu zawa nan yatsa wadda take ta tsakiya shine ake kira da zira'i wanda shi zira'i gwalgwadon rabin metar ne idan ka hada kenan zira'i bakwai shine zai baka metar uku da rabi to idan aka bar hanya gwalgwadon metar uku da rabi ya yi ko bai yi ba shine anan malam ya bayi shine anan ya zo mana da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda yake cewa maza allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da hukunci idza ta shajaru fi tariqil mita idan jama'a suka yi jayayya suka samu rashin sutuwa game da hanya wadda jama'a suke kai kawo maza Allah ya yanke hukunci bi saba azuru wannan hanya a maida ta ta zama tun zira'i bakwai kenan in an fitar da gwargwadon zira'i bakwai to kowa yana iya matsowa ya zama to faɗin hanyar kenan a samu gwargwadon kenan zira'i uku da rabi wannan wannan bakwai a samu zira'i bakwai kenan metar uku da rabi me yasa saboda kasancewar duk hanyar da ta kai gwargwadon metar uku da rabi to duk wata dabba raƙumi da lautu zai iya wucewa da duk wasu kaya za a iya wucewa da su an gane ku za a iya wucewa da su wannan ba a wancan lokaci kenan amma a irin lokacinmu a yau hanya ta metar uku da rabi ba ta isa saboda in wata mota ta wuce wata ba za ta iya wucewa ba don haka kenan ci gaban da aka samu a irin wannan lokaci ya kamata in za a fitar da hanya a fitar da hanya wadda take mai faɗi don haka dai ai a takaice titi akan bar shi wani a bar shi metar goma wannan shine wai karanci kenan karanci a ka'ida abinda ake barin titi metar goma ko ya zamanto wani sha biyar wani ashirin wani ku a ɗauke shi metar talatin wani har zuwa hamsin saboda hanya mai kai kawo wadda za a yi to don haka shine a wancan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke hukunci idan jama'a suka samu sabani kenan game da fitar da titi hanya wannan yana so ya matso ya yi gini wannan yana so ya matso ya yi gini to idan aka bari kenan matse hanya za ya aka matse hanya to jama'a an zalunci jama'a masu kai kawo ta wannan hanya kenan a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yanke hukunci kenan a yi kokari a hudda hanya titi kenan gwargwadon zira'i bakwai shine metar uku da rabi kenan in dai an hudda hanya kenan kowa yana iya matsowa kowa yana iya matsowa to don haka a nan kuma malamai suka ce a nan in ya kasance hanya ta wuce metar uku da rabi kenan zira'i bakwai to don haka duk wanda abin da yake gaban gidan mutum wannan mallakar shi ne in dai an hudda hanya ta kai kenan gwargwadon metar uku da rabi kenan abin da yake gaban gidan shi wannan mallakar shi ne me yasa musulunci ya ba mutum yancin gaban gidan shi saboda akwai abubuwan da mutum zai iya kawowa ya aje akwai abubuwan da kayan kasuwa waɗanda ba a iya aje su a cikin gida yanzu misali motar ce mota ta kama ka itace cikin gida za ka sa itacen dole a kofar gida za a zubar da shi kuma shi kofar gida hannu wuri ne wanda za ka iya fitowa domin hutawa da duk wasu abubuwa da sauransu don haka dai kenan abin da ya wuce in dai hanya an fitar da ita zira'i uku da wannan bakwai kenan abin da yake gaban gidan mutum wannan kuma duka ya yancin shi sannan in hanya ta wuce haka nan kuma duk wanda ya zo ya aje wata kayan kasuwa ko ya kafa keske shi to matukar dai baya cutar da jama'a masu kai kawo to baya halatta a tada shi an gane ko baya halatta a tada shi inda ya hanya ta wuce haka inda ya ta wuce wannan gwargwado kenan a nan malamai suka ce duk wanda ya zo ya zauna to baya halatta a tada shi saboda kai ba mulkin ka bane ba kuma hanya ce ta jama'a ya zauna matukar baya cutar da su to baya halatta a tada shi to shine anan kenan malin yayi babi yace izakta la ku fi tariqil mita idan jama'a suka yi sabani game da wata hanya ta kai kawo amma in su suka yi yarjejeniya tsakanin su suka yarda suka amince to za mu fitar da wannan hanya metar goma ko za mu fitar da ita metar sha biyar ko za mu fitar da ita metar biyar da abin da ya kama da haka to wannan akan abin da suka yi yarjejeniya akan shi za a tabbata kinan in sabani aka samu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza suka kasa zutuwa to sai a koma menene asali a shari'a kenan hanya za a fitar da ita a kaɗan hanya ka ta yi ƙasa da zira'i bakwai to hanyar da jama'a suke kai kawo kada ta yi ƙasa da metar uku da rabi an gane ko metar uku da rabi kada ta yi ƙasa da metar uku da rabi ba don komai ba kuma malamai suka ce saboda kasancewar masu kai kawo masu wucewa da wani labtu da sauransu kenan wannan gwargwado ya ishi jama'a su wuce shi ne ce kafan nabiyu sallallahu shi ne yake cewa wahiyar rahaba ta kunu bai na tare shi ne balbali da yake kasancewa kenan gaban hanya kenan gaban hanya akwai wani balbali wannan ya ce zai matso wannan shi ne ce sun mai yuridu ahlu har guniya ma'abuta hanyar suna nihin gina wannan hanya kowa so yake gina balbalin shi kenan ya dan matso malam ya ce baturi ka min hali dariki sab'atu azru aka bar ma titi wato zira'i bakwai yaya hukuncin yake shine anan sai zo da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukunci yace za ta shajaru fi dariqil mita idan jama'a suka yi jayayya game da hanya ta kai kawon jama'a ya ce to manzan Allah ya yi hukunci bai saba a ce azuru game da cewa titi a fitar da shi zira'i bakwai kenan metro uku da rabi a fitar da shi domin wucewar jama'a bai ya halatta ka shigo cikin wannan zira'i bakwai ke dole za a bar na jama'a ne su ringa kai kawo amma in ta wuce zira'i bakwai in dai babu cutar da jama'a to ba laifi wani yana iya zawa ya zauna kuma ba laifi wani yana iya dan matsowa inda ya wuce zira'i bakwai babu nuhu ba bi gairi izini sahibi wa qala ubada wa qala ubada radiyallahu an بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت أنه قال سميت عبد الله بن يزيد يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن النهبة والمثلى قال حدثنا سعيد بن أفير أنه قال حدثني الليث وابن سعد الفهمي المصري قال حدثنا أقيل وابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل إلا النهبة قال الفربري وجدت بخط أبي جابر وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin kwace ba tare da izinin mai abu ba domin shi kwace yakan iya kasancewa da izini wani yakan iya cewa duk wanda ya kwata nashi kaga wannan tamkar ya ba mutane izini ka rike abu ka jimke ka ce duk wanda ya kwata na shi to a nan yana maganar kwace ba tare da izinin mai shi ba shi shi ma zalunci ne ko ba zalunci ba shi ne ya ce babu nuhu ba babi ne wanda ke bayani game da hukuncin kwace idan aka ce kwace shine ka karfe abun mutum ido da ido a bayyana ana kallo ka mashiyin karfi ka karfe shine ake nihi da kwace shi kwace yana da bambanci da sata sata shine ka ɗauki dukiyar jama'a a ɓoye amma shi kwace gaba da gaba ne ana kallo za ka nuna wa mutum yin karfi ka karfi shine ubada ibn samit allah ya kara masa yadda yake cewa wato mun kulla caffa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mun yi mubaya'a da shi mun nuna yardan mu da amincewa na cewa Allah nan tahi ba cewa ba za mu yi kwace ba ba za mu nuna ma wani fin karfi mu karbe masa dukiya haka muka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malam ya zo mana da hadisin abdullahi ibn yazid al-ansari sai ce wa huwa jadduhu abu ummihi kaka ne na adiyu ibn sabit wato ta bangaren kenan mahaifiyarsa mahaifin mahaifiyarsa ne kenan shi abdullahi ibn yazid al-ansari kakan adiyu ibn sabit ne ta bangaren mahaifiyarsa kala yake cewa نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلى yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani game da yin kwace sai yace wal musla wato da yin kucin kucin da gawar mutum idan aka ce al musla shine ama gawa gunduwa gunduwa idan bayan an kashe mutum a ringa daddatsa shi a tulla idanuwa a yanke hanci a yanke kunne da sauransu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani ya yi hani ga sahabbai in za su fita fagen daga manzan Allah yana musu wasiyar cewa kar su yi musula an gane ko in sun kashe mutum in sun kashe arne ba maganar cewa a daddatsa shi shine anan yace na annabi sallallahu alaihi wa sallama anin nuhba yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato yayi hani game da kwace wal musla wato da munana halittar dan adam kenan bayan an kashe shi shine na a ciccira shi manzo Allah ya yi hani sannan sai malam ya zo da hadisi na uku a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yazini zani hina yazni wa huwa mu'min wato mazinaci baya zina a lokacin da yake zina halin yana mu'mini halin yana mu'mini wala ya shirabu alhamra hina ya shirabu wa huwa mumin manzo Allah ya ce mashayi ba zai sha giya a lokacin da yake shan giya halin yana mumin wala ya siriku hina ya siriku wa huwa mumin farawu ba zai yi sata a lokacin da yake sata halin yana mumin sai ce wala yantahi bunubatan yarfa'u an-nasu ilaiha ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mumin manzo Allah ya ce mai kwace ba zai yi kwacen abin da jama'a za su ringa daga tibinsu suna kallon abin da ya kwata a lokacin da ya kwata halin yana nuni to a nan ana nihi kwata-kwata shi kenan an zare masa imani a ba ana nihi an zare masa imani kwata-kwata duk wanda yake aikata ɗaya daga cikin wannan ayyuka to ba zai aikata aikin a lokacin nan yana mai cikakken imani inda a ce yana da imani cikakke to imanin shi zai hana shi game da aikata wannan abu kenan tawayar imanin shi shine ya kai shi zuwa aikata waɗannan abubuwa da Allah ya haramta don haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilai na khawarij wanda suke suka tafi akan kafirtar da musulmi akan aikata babban laifi suka ce duk wanda ya aikata babban laifi to wannan ya kafirta suka ce anan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci ba zai yi zina ba a lokacin da yake zina halin yana mu'min don haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa wato ana shafe masa hasken imani ne a lokacin nan an gane ko hasken imani ne ake hudda masa amma wannan baya nuna cewa duk wanda ya aikata babban laifi ya kafirta kamar yadda su kawari suka tafi akan haka kenan tawayar imani ita ce take kai mutum zuwa aikata ayyuka na sabo amma duk wanda yake da imani cikakke kamar yadda ake bukata to wannan imani zai zame masa shamaki da garkuwa game da aikata ayyukan da Allah ya haramta don haka shine yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci ba zai yi zina ba a lokacin da yake zina halin yana mumini inda a ce yana mumini cike mai cikakken imani to da ba zai yi ba wannan zina haka yace wala ya shirabu al-khamra hina ya shirabu wa huwa mumin mashayi ba zai sha giya a lokacin da yake shan giya halin yana mumini kenan inda yana da cikakken imani to da zai kaurace ma wannan abu da Allah ya haruda sai ya ce wala ya sirku hina ya sirku wa huwa mumin rawo ba zai yi sata a lokacin da yake sata halin yana mumi haka ya ce wala yantahi bunuhubatan mai kwace ba zai yi kwacen yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum kwacen abin da jama'a za su ringa ɗaukaka dibi suna kallon abu kenan ya zamanto abin da mutum ya kwata abu ne wanda jama'a za su ringa kallo abu ne mai kima mai daraja dukiyar jama'a ce ya kwata amma yanzu misali wanda zai ce duk wanda ya kwata nashi ne kaga wannan jama'a daman ba ba za su ringa kallo me yasa saboda shi ya bada izinin a kwata shi ya bada izinin wanda zai iya ya kwata to wannan duk wanda ya kwata kenan wannan ba matsala bane amma duk abin da za ka kwata na wani ba tare da izinin shi ba to wannan haramun ne zalunci shi yasa malam yayi babu anan kenan babu nuhu babu gairi izinin sahibi shi ne yace wala yantahibu nuhbatan ba zai yi kwace kwacen wani abu yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum wanda mutane za su ringa daga dilin su suna kallon abin da aka kwata hina yantahibuha a lokacin da yake kwacin wa huwa mumin halin yana mumin shine sai malam yake cewa wato daga abu daga sa'id ibn al-musayyab da abu salama ibn abdurrahman sun rawaito daga abu huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwatancin wannan hadisi illan nuhuba sai dai babu lafazin annuhuba kenan na wala yantahibu nuhubatan yarfa'u an-nasu ilayhi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min a riwayar sa'id ibn al-musayyab da abu salama ibn abdurrahman daga abu huraira babu wannan gaba amma a riwayar wato abubakar ibn abdurrahman daga abu huraira allah ya kara masa yadda kenan ke akwai wannan gaba na wala yantahi bu nuhubatan yarfa'u nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahi bu hawa hu gaba ɗayan su waɗannan marwaita uku da shi abubakar ibn abdurrahman da sa'id ibn al-musayyab da abu salama ibn abdurrahman gabaɗayansu malaman al'imamu zuhuri ne shi ya rawaito hadisin daga gunsu sai dai a riwayar shi abubakar ibn abdurrahman akwai wannan gaba kenan wala yantahi bu nuhubatan yarfa'u nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahi buha wa huwa mu'min qala fi rabri wani malami ke faɗa cewa wajad yana daga cikin marwaitan kenan wannan littafi na al-imam bukhari shine yace wajadtu bi qabdi abi ja'far yace na samu da rubutun abu ja'far shine ibnu abi hatim marubuci ne na al-imam al-bukhari wanda al-imam al-bukhari yana rawaito hadisi shi yana rubutawa shi wannan abu ja'far yace na samu da rubutun shi qala abu abdullahi yace qala abu abdullahi al-imam al-bukhari yace tafsiruhu ma'anar cewa wa huwa mu'min yace an yunza aminu yuridul iman ma'ana za a dare masa imani an gane ko shine yace an yunza aminu ay yuridul iman ma'ana za a dare masa imani dan haka Abdullahi dan Abbas yace hasken imani ake zare masa a lokacin da zai aikata aikin sako kenan inda a ce wannan hasken imani yana tare da shi to bayan da za a yi aikata wannan aiki na sako kenan hasken imani shi yake tsarabawa game da ayyuka na sabo inda a ce hasken yana tare da shi to ba zai aikata ba amma ba yana nufin kwata-kwata cewa an zare masa imani cewa ya zama kafiri kamar yadda su kawari suka tafi akan haka don haka dai a takaice shi ma kwaci ba tare da izinin mutum ba wannan nau'i ne na zalunci don haka malam yayi babin kenan a cikin kitabul mazalim nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك